وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار baya haka ‘yan uwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukan dangi ya da godiya sun tabbata da Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi nuna mana wannan lokaci mai tsarin albarka wanda insha Allah ta'ala ya yi daidai da sha ɗaya ga watan safar hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai arba'in da takwas wanda insha Allah ta'ala daidai da ashirin da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da shida iya inganta wanda kai sai ana tsaron da cikin wannan masallaci na titi tawaye a inda muke ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai tsarin albarka mai suna أصول السنة نا إمام أهل السنة والجماعة شيل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه وإذا تاجن كراتنا مشيل توحيد الدين النبوة ذلك الله سبحانه وتعالى بيضان إيكون كرم فليل لفسر ليل وكما أنت ليل الله سبحانه وتعالى ya sa wannan karatu suka su zama da shirin kiran da duniya da lahira Allah ya tsarkake zuciyoyin mu daga munayici da riya wannan insha Allah ta'ala shi ne darasin mu na goma sha biyar daidai a cikin wannan misali wanda wancan darasi da muka yi zai da bayani ta abin da ya shari القرآن كلام الله وليس بمخلوق cewa القرآن magana Allah subhanahu wa ta'ala ne ba halitta ba ne ba an gane kamar yadda muke bayani Imam Ahmad bin Hanbal ya ce cewa ma alqur'ani ka ce alqur'ani kadai magana Allah ne sai ma dan bid'a ne in ba ka koyi wancan lafazin ba ka ce ba halitta ba ne ba saboda akwai wanda sun ce sun yarda alqur'ani magana Allah ne amma dai su ba su sani ba halitta ce ko ba halitta ba ne ba muna fahimta sai kuma wanda suka kore san san baki daya kamar da mun yi mun karatu kan wannan sannan kuma ba a san abin da ya shafi jami'a cikin lamarin an a yi ɗan kore a yi ta hayaniya kan lamarin a in dai an yi bayani na ilimi mutum ya ɗauki sauran shi to kamar shi da sauran abin da ya shafi dai shi ne alƙur'ani magana Allah ne Allah subhanahu wa ta'ala yana magana muka ci gaba kan wannan gaba ta gaba وإن مالك هو الإيمان برؤية يوم القيامة شيء إيمان دقل الله سبحانه وتعالى أرانا القيامة وأن ولنا سمير المكشي مكسوني ake yi su ne abubuwan ake bin da ahalu suna suka kudurce suka yi imani da su inda suka saba da yawa da jiki wanda suka sabta kan tafarki na ahalu suna yi bayani irin an gida mu'tazilawa da sauransu wanda suke cewa shi alqur'ani da kake gani wai magana Allah ne ba halitta Allah ba ne ba mu kawo irin sunan da dama wanda suke kore samfan cewa ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ma ga yace wal imani bi ru'yati yawm al-qiyamati ai imani da ganin Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin al-qiyama قال كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث الصحة أي أبن وجه تثبتت أن رويت لك أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى ربه أي حديث أن الله صلى الله عليه وسلم يقع وبنجده yake karɓar ma'akurin ala kula ta sarauta wannan hadisi ne ingantacce daga annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce rawa bukata da alƙisra mata alibin abbas kina hanya ba wani ko hanya ta biyu sun ce wa rawa hakim ورواه حاتم بن عباس عن إكرمة عن ابن عباس حينا جبكني ورواه علي بن زيد اليوسف بن مهران عن ابن عباس قال والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وانا حديث لنا ما حكم يديك على ظاهره بيتك وبيتك ولتاويل أولي يوسف والكلام فيه بدعة مجانا أكم كما ونا دمر المجانا أي تجعل أمالي في بدعة منين يديك ولكن نؤمن به ومن إيمان به كما جاء على ظاهره كما يدعى حديث منه يشي ولا منازل فيه أحدا باب محاولة باب الكل tsakanin mu da kowa kan wannan lamari in baka yi imani ba za mu biya ma karatu in ka fahimta ka imani kuma ka ɗauki sanarka to ya bayyana ka wanda wannan gaba mu yi bayanin ka ne karatu a kan mun kawo dalilai da dama wanda suke bayanin ganin Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka ce za mu ɗauko bayani da imamun zama hali da wasu malamai kan wannan sharhi na sharhu sunna wanda mun karanto maganganu da dama ta muka ce insha Allah ta'ala in mun zo karatu ita maganganun da su ina ba za mu fashe ta mu ɗauki wannan mu karanta sai mu ke tara kan gaba na gaba. wanda da malam ya zo nan a cikin sharhu sunna sai ke cewa qalal mu'allif rahimahullah yake cewa wal iman bi ru'yati yawm al-qiyamah ya rawna Allah yake bi a'yuni ru'usihim yace ai masu imani babu shakka za su gani Allah subhanahu wa ta'ala da ni da idanuwan da suke a kansu yace wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjaman Allah kuma zai mutu misali ba tare da wani shamaki da cewa ai suna ganin Allah wala su jama'a kuma babu wani ke kare zama ba wanda zai ce Allah ya ce kaza kai kuma kace a ji a ce ma Allah ga abin da kake mun gane to shi ma da yake cewa wa min masail al-aqida al-muhimma al-azima wannan suna daga cikin matsaloli na aqida wanda suke da muhimmanci kuma suke da girman gaskiya a wurin mu ahlus sunna المؤمنين اكتشوا الإثبات أن المؤمنين يرون رب يرون ربهم يوم القيامة إيانا بأبصارهم شوى أي يا شبكة ما في إيمان ذات دون أبنجي سورة شاكر على القيامة أي إيانا بأبصارهم شئنا نور ذات دون الله سبحانه وتعالى ما ليس كما يرون كما يرون الأمر mai yanka da bakin kamar yadda za ku gani wata a lokacin da yake kwana sha biyar wanka ma ya rauna shamta ta kuwa da wani da nuna ha sahabu kuma kamar yadda za ku gani rana in ta fito ba wani shaman su zai tsaye su rai ganin ka wani ce kamar za a shirya a hadisi sai sai kamar yadda ya zo a cikin hadisai wanda suke ingantacce allaci sawa ta rafi ibadun mu'minina ru'yatu rabbihim cewa sun tabbatar a cikin sun kai haji na tsawarci wanda suke bayani cewa lallai masu imani za su gano ubangiji da tsoron tashin alkiyama ya ce wa an zaɓa da imamu ibn al-qayyim fil halin arwa ai imamu al-qayyim ibn al ya koro bayani a cikin littafin shi mai suna halin arwa ya ce al-ahadith ya kawo hadisai wanda suke al'adu da wa'ida ya da hadisai wanda suka zo suke bayani akan wannan wata wata a shugari ko kuma ya shiga bayani ya yi bayani da lokaci akan wannan shugari ta bi a tsari da kuma isnadai na wannan hadisai ma ne ke iya mutawatira fi isbata annal mu'minina yawna rabbahum iyalan da absalihim cewa lallai masu imani za ku zama ubangiji da su da idanuwar su ranar tashin alkiyama wanda mun yi bayanin hadisai da kuma ayoyi na alkur'ani wanda haka habai suke cewa ya rasulallah wai shin za mu zama ubangiji mu annabi ce in tambaye ku idan wata ya fito a kwaye irin kwanaki goma sha biyar kuna turure ni haurin ganin wannan wanda suka ce annabi yake to haka kama haka za ku ganin ubangiji wanda mun kawo maganganun malumai tafiyu cewa lalina ahsana husna wal ziyada wanda suke kyautata Allah zai ba su aljanna haka kai ƙarin yankan malumai suka ce shi ne ganin Allah subhanahu wa ta'ala malai ce wa khalafa fi zalika ahlul ahlul dalala من الفرقة الضالة المعتزلة ومن ذهب مذهبهم يكشوا وخالف في ذلك أهل الضلالة أي wanda suka saba ai ma'abuta mata masu bin sauran su sun saba kan wannan su ne mu'tazilawa da wanda ya bi mazhabin irin nasu suka kore cewa babu ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar lahira malayin shi wahiyar mansuratun shi qur'ani alhali ganin Allah kuma ya tabbata a cikin alƙur'ani wa qala ta'ala Allah ya ce lil ladina ahsanu husna wa ziyada ai wanda suka ba Allah suka kyautata Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su al-husna shine aljanna wa ziyada Allah zai musu ƙari malai yake kuma eh za a fi sahih muslim ai hadisi ya zo a cikin sahih muslim anna ziyadata ai abinda ake cewa ƙari anan sai ce biyan nazuru ila wajhillah ai shi ne kallo zuwa ga fuskar Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ala ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lahum fiha ma yasha'una ai in aljanna suna da duk abin da suke so a ciki ai Allah ka kai mu aljanna yake cewa wala ila mazid kuma hadda ma kai yake cewa ai almazid abin da ake cewa almazid anan shi ne yace ai annazuru ila wajhillah shi ne duba zuwa ga nuna ga wuska Allah subhanahu wa ta'ala yake wanda a cikin suratul qiyama an ya zo a cikin suratul qiyama wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira wannan aidin ne bayani su da maganganun malaman tafsiri akan wannan ayoyi a cikin karatun mu da ya gabata da ya kawo kuma halloyi cewa ta'arifu wujuhun nadratan na'im yake cewa ai ila ila rabbiha nazira da Allah yake cewa in ka kalli fuskokin su suna cikin ni'ima suna cikin annishuwa saboda ne saboda ganin ubangiji muna fahimta sai yake cewa ai bi absariha tanzuru ila Allah jalla wa ala ai da idanuwa su ne za ku ganin Allah subhanahu wa ta'ala malamin take ni shi ke ai ka sana'amu da bidalika ashadda mimma yasana'amuna bi ilmi janna ai suna cikin da tsananin jin daɗi suna cikin da tsananin ni'ima sani yake cewa sama ga ni'imar da suke cikin ta ta aljanna Allahu akbar gan Allah ya ga aljanna daɗi hmm Allah ya kai mu shi yasa bonus ne da Allah ya bayan aljanna mun gane bonus kamar yadda muka karanto ayyukan maganganun malaman tafsiri ko wasu daga cikin sahabbai suka ce ganin Allah ba martaba martaba ne akwai wanda za su ganin Allah da tsari ku gan shi da maliki akwai wanda za su ganin shi biyu ma haka suka yi ta bayani suna fahimta al-yum da ya tabbata masu imani suna ganin Allah subhanahu wata'ala to ko ga gashi sai ma da yake cewa ai za su shiga cikin ni'ima tsananin ni'ima wanda ta ni'imar da take cikin ta aljanna shi ne ni'ima na ganin Allah subhanahu wa ta'ala malami da yiri ce ke hada da Qur'anin kari wannan madali yana cikin Al-Qur'ani mai jama fi suratul mutaffifin a cikin suratul mutaffifin ma yake kala shi kufar Allah ya ce akan kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun ai su kafirai ana sa musu shabaki a ranar nan ba su ba ganin Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ai mahjubuna an ru'yatillah ai ana kare su ne daga ne daga ganin Allah yace fa idza kana al-kuffar mahdudina an ru'yatillah to in ya kasance su kafurai an mutu shamanci an hana ku ganin Allah subhanahu wa ta'ala yace fa hada dalilun ala anna al-mu'minina yarawna rabbahum to wannan dalili ne da yake nuna shi masu imani za su ganin Allah subhanahu wa ta'ala kuna fahimta ko wannan yana da cikin aqidu na ahlus sunnah mun gane dan ka san yanzu sunna ta koma hayaniya kowa dai kallon da yake a ci shinkafa a koshi in ya samu dama ya rage wando inda ya ga dama ya saki in ya samu dama ya bar gene wani bi ya rage wani bi ya ake shi ke shi ya zama ahlus ko ba haka nan bane ba amma idan kasuwa ne ba su ganin sunna a cikin kasuwanci shi in ma'aikaci ne haka in dan boko ne haka in manomi ne haka ko to sunna ba a yin sunna sai da karatu shi yasa kaga duk wanda ya dage akan karatun alqur'ani da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi zai rike da koma bayan sunna shi da kanshi sai ya soya mun gane saboda ni wannan haske na alqur'ani da na hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za su bari da shi ai manzo Allah ya ce na bar abubuwa guda biyu a cikin ku in kuka rike su ba za ku bace ba har abada ni yace alqur'ani da sunna kuna fahimta ne uwa Allah ya dasar da mu shi ma da yake cewa wa zalika saboda haka ya annal mu'minina amanu bihi fi dunya ai masu imani sun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya wa lam yarawnahu kuma ba su gan shi ba ai ne imani da Allah ana ganin Allah a nan duniya sai a jinin tijaniya ko eh ko ana ganin shi za Allah ma ana gani ko kai su kana rike da ma ba ce dai sallama na Allah ba ce da abuta ai wancan karatun da muke mun kawo irin maganganun sa Allah ko da irin sa ibn alabi wani ma cewa yake ana alhaqu inni ne Allah la hawla wala quwwata illa billah kai ibn alabi ma yake kai babu komi ma babu komi da ya nutsa ma yake kai babu komi ma a shi sai Allah ai kwanan da ma koyi suna bayani kin ce duk abin da ka gani to kawai Allah ne dan ne mutum zai shiga ya yi tarbiya ya yi wusuli zuwa jahannama kenan eh ko ni ka gani Allah ne kowa Allah ne ko ni Allah ne irin wannan karatu ne ana yi sai ka ji an ce wai ana kawo da wa'an su ko shi kuma yanzu wannan bakin da ka taba yin kenan shi sai da gari shi ya kariya sai da gari shi ya kariya amma yanzu da za ka zo in ka taba addini sai a ga shi addini abu ne wanda ya taba shi da sai a yi magana kuma in dai aka taba addini sai magana ka shirya za ka kungiyi a cikin mutane a to wannan shi ne mutane suke ce matsanani shi yasa ka ga umar bakin da mutum ya sauka layi sai shi ya rasu da a kawo shi a gama da shi da gaske su suke addini kuna sana'ai da aka yi sulhu da biya ko a fasahu fasahu ko ya rasulullah addinin nan mu nuna ma Allah da gaske muke mutanen makan nan sun azabtar da mu sun mana kaza sun mana kaza ya za a yi ya rasulullah kowa ya ibirin ya shi a yanka kawai mu nuna ma Allah addinin nan da gaske muke Allah mana wannan magana yanzu na in kana mai mai sata ya irin gaban wasu daga cikin shugabannin namu za ka ji ka gani ko wannan ba ta addanci bane ba an ce ka yi wani ne ka yanka shi kuma da yake bai da alƙibla wani irin dangin aka ce dangin da suka yi yaƙi Allah suka yaƙi manzo Allah suka yaƙi masu imani to musulmi na kwaye addinin shi ya ne mai komai zai ya zai saba da kowa zai ya zai rasa komai ka addinin shi kuma wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa duk abin da ka bari saboda Allah wallahi sai Allah ya baka wanda ya yi shi ba za ka fi ubun Allah ba ka tafi shi yasa duk inda ka ga wanda yake bin tafarkin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam za ka samu yana rayuwa ne mai daɗi ba wani abu da yake zama mai tashi hankali shi babban burin shi kullum ya dai za a yabi shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to dan me zai tsaya wahalar da kanshi akan duniya ya san duk abin da ya gani a duniyar nan wallahi sai ya tayyabar shi ba abin da zai tayyabar shi shi sa ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta isa abdu dina ta isa abdu dira ko bawon kudi ya tafi bawon kudi ya halaka daga ina kake neman kudi ina za ka neman kudi manzo Allah ya ce kai asara dan gidi wa ka taba gani an binne da kudi ka taba zuwa makabarta aka ce ma nan da furofesorori ne nan nan furofesor agari ne nan da daftar daftar ne nan masirar ne nan masu lisan ne nan masu bakare duk matakin da ka taka a duniya haka za a so na kasa a birni ka wannan ma aidar da shi duk wannan magoya bayan da kake da ba wanda zai yarda a tona rayuwar sa kusa shi yasa ba wanda ake yi shi Allah Imam Ahmad bin Hanbal ana matsa shi ana bugun shi ana bashi kashi Allahu akbar wai kawai abin da ake so ya ce alqur'ani halitta Allah ne ba magana Allah ba ce ba mu da yanzu na wurin mana ai da ke ma sai an baka kashi ba saboda ba da gaskiya ake addinin ba daga ajima mota da wannan shekara ba shi kenan ba shi kenan ka shiga tawili amma an buga an yi ta da kuɗi an ba da kashi ya ce a aka ce me yasa ya ce ai ba wai hudun ba ke wahala haɗuwa da Allah yanzu in na san gaskiya kan na koyi tsorace ma Allah ne ashe yanzu ku nike jin tsoro ba Allah ba Allah ce kuma a ƙarshen rahu ku su kuke jin tsoro wani da zai ma azaba ko zai baka tsoro ko zai baka tashi wallahi bakin shi kana da rai ana ba gawa tashi ne to shi ma Allah shi kadai yake da ikon azabtar da kai a duniya ya azabtar da kai a kabari kuma ya azabtar da kai a ranar lahira saboda haka mu a kila mu na ahlus sunna ba wani abu da muke tsoro ba wani abu da muke shakka ba wani abu da zai kada mu da gaba saboda mun yi imani wallahi ba abu ɗaya da ke da hannun wani ba abu ɗaya da ke tsiranin wani duk wanda ka gani yana wani cika baki duk matsayi aro ne fa duk matsayi aro ne duk wani shugaba ka zo nan kuma kusan mu ne shugabannin namu nan da shekara talatin wanda shugaba ake magana ai duk babu shi wani ma wata kila shi da kai shi tunanin shugabancin bai zo mai da yana ƙauye sai da Allah ya ɗauko ka ya baka wata yar kujera ka zo ka tara mutane kana ta musu wata barazana wallahi ka tamka eh ko haɗe da su ko ba haka nan bane ba kuma ƙarshe za ka mutuwa ma ka da Allah subhanahu wa ta'ala ka fuskanci duk abin da ka kasance kana aikatawa Allah ya shirye da mu mun yi imani cewa mun yarda za a ganin Allah a ranar lahira amma ba a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a duniya me yasa a halin sunna suka yi imani malayin shi ba ne ita mazuwa ala barahi fa'amadu kawai Allah ya saukan musu da hujjoji ne Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani maza Allah ya yi bayani kawai sai muka yi imani muna fahimta mu a da muke nan Allah ya ce annabi ya ce ba mu da wani a ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce mu magana kowa ita ci karo da san manzo Allah to ta banza ce ko yake ma ta banza ta yi ta kima malami shi kuma wasar da ku rusulahu suka gaskata duk manzannin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu fa amanu bihi sai suka yi imani da shi wannan ne rauni kuma musulun shi da su duniya a duniya kun gane abin nan fa imani ne dan yasa ka ga wasu da Allah bai ne su da shari'a ba sun bai sai su ce to ai ba a gani Allah dan da imani da shi su kuma daga cikin ɗan tijjaniya sun ce wa yake ma ba a ganin Allah ana ganin shi kai ne baka kai ne za ka ganin shi ba ko ya yi annabi Musa annabi Musa ne ne ga Allah ko Allah ya ce mishi zan tara ne ko manzo Allah bai ga Allah ba kaga ai yayi shi kenan a annabi Musa ma dan bai karɓi dari Allah wadannan ke lalace shi yasa in ka tashi in ka ji suna da awar wai kullum abin da ya kamata ka gane wai yanzu in kana musulmi ko dari da ita ma sai ka shiga tun nan ka gane kenan sai ka hito daga rai ne za ka shiga ne a shi yasa lokacin nan ba kowa ake ba ba sai ka yi ta hidima sai ka yi ta hidima za a baka yau to kira aljanna za a baka daga ranar da ka shiga ɗarika duk dangin ka ba da mota in dai ba su zagin shawar tijjani ai mun karanta da koko a in dai in dai kana son shawar tijjani ko duk duk abin da kake so kai aljanna garanti tashi amma fa ba ta Allah ba duk abin da kai ko ji ba kun shawar rigirgi ya fasa kamar yadda wallahi haka shawar tijjani yake in dai ka so shi babban matsala shi ne a ce kai makin shehu tijani ne makin shehu tijani ko ba shi ba shi da aljanna amma ta tijani ba ta Allah kuma mun yi imani da wannan yanzu duk sun kare ta hadisan nan manzo Allah ya ce za a tashi ne sun karfa sun ce sai zai tashi da riga kuma rigan ma ba irin ta mutane ne da aljihu dubu saba'in kabir wanda yake kashi ɗan sabogan aljihu dubu saba'in kuma sai ya wai sau dubu saba'in a lahira Allah zai gani wani mala'iku su gaji yasa ake binciken wasu shawar da ta sani shi kaɗai ke da iko ya kashe mabiyan shi kaf ya kai su aljanna ba tare da hisabi da hukuma amma wanda suka manzo Allah ma sai an mutu hisabi manzo Allah yake duk wanda aka ba wani mulki ko dukiyar umma a hannun shi ranar lahira in ya zo da wannan abu manzo Allah yake ka zo manzo Allah ce tani manzo Allah yake bai isar muka ba manzo Allah ce to ban iya cire nama ko ni a yau to zo wurin tijari zai ba shi yasa ita salatul fati in kana yi dole sai ka dare ka hada da wata zunubai in ba haka nan ba to za ka yi wa Allah ba shi la haula wala quwwata illa billah kai tun da kai ka taba ji an ce ai ai salatul fati goma sha ɗaya ko ishirin da wani abu to ai da ɗaya ta hanyar alƙur'ani ba ki ɗin tsoro rubuta bai to me waje a mace ce shi zabi zabi ido hudu da manzo Allah kuma manzo Allah ya zo ya gaya mai falalarsa la haula wala quwwata illa billah ko muku ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yanzu wannan in kace makalici na ashe zaka kawo hituna to kira wannan matan da da yake a inna anzalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan ni fir'auna fa anzalna fir'auna rasulan saboda duk mutane suna tsoron mutane wasu ba Allah suke tsoro ba Allah ka samu shi da imani sai malam yake cewa ta dalilin wannan imanin da suka yi ba su ga Allah ba ni Allah ya gudu yace fa akramahumullahu fil jannati Allahu akbar sai Allah ya karrama su Allah ya musu tukunci da aljanna ya Allah ka ba mu aljanna yace fa tajalla lahum wara'ahu iyanan sai Allah ya yaye musu jabi ga Allah ido da ido falamma amanu bihi fi dunya yayin da suka yi imani da shi a duniya walan yarahu an hali da su gan shi ba yace wa amman kuffar amma kan ka su ka wurin falamma kafaru bihi fi dunya lokacin da suka kamu cewa Allah a duniya yake ai hajabahumullahu ar-ru'yati yawmal qiyamati jaza'an lahu sai Allah ya musu sakamako da rishin da rishin ranar tashin alkiyama mun gane shi ne jaza'an wufaqa muna fahimta ko wannan sai kawo irin su mu ɗazilawa wanda suke kan wasu hujjojin shi da shigo kan cewa wai Allah ba a ganin shi a ranar lahira almuhim ne uwa wannan karatun namu yana ƙara tabbatar mana da cewa aqida shi ne imani mun gane kuma in ka samu za ka samu babu inda ake irin wannan shigantakar sai ne sai cikin lamarin addini yau ka ɗauko duk wani certificate a duniya ka ce mashi wanya ne aka yi kake yanzu ba ga misali muna magana kamera tana ɗauka a ga salula tana ɗauka yanzu wanda suke kallon mu kai tsaye ku da kuke nan zaune ku yi su ji ba to yanzu ma a ce kuma yanzu da ma tana ka ji magana ta ina ne take yi duk wanda ke kallon ka yana tsorari Formin ne zai baka abin da ake so da ke yi imani haka da kawai haka nan ba to ka imani da wannan hayani sai abin da Allah da manzon shi ne ya yi za ka kasa imani da shi kai dai da kanka yanzu ku ne certificate kai da kanka ka san akwai formula da ya aka zo kawai amanu ne in to ba kai imani ba barka da wani wai kalla a duniya ba akwai abin da in ka nuna sai ka gane sai ka bace to kai yanzu in ba haka ba yanzu a kan daga nan in kai lance sai ya je ya tajiri sai an yi kusuri zai yanzu da malam ya kusa da ni in dan kira shi daga nan kafin kiran ya zo cikin kwalai sai ya je ta hanci ya wuce to da ya mun wani irin abin da wata irin technology ce zo ha ta mana gani ta ina ne ya je ta sannan ya ne aka yi kusuri zai shi ya shigo cikin kwalai a ka yi imani amma sai in manzo Allah sallallahu ya yi bayani sai ka zo kana kai wannan hanya ko sai mutum ya kuka a kuya ko me ya kama hanya ba shi kenan Allah ya shirye da mu ya dora mu akan tafarki madaidaici ahlus sunna ba suna faɗa da kowa ba ba suna kahunta kowa ba sai dai suna kahurtar da wanda Allah yake kahuri ne suna bid'antar da wanda Allah yake dan bid'a ne muna fahimta kuma ba mu da ba wani wanda yake ba mu haushi sai wanda yake ba Allah da annabi haushi dan mun ka ba mu haushi ka ba mu gaban zami nike da wuta ko aljanna talaukawa ko azurtawa rayawa ko kashewa ko da ko ba irin malaman da bane ba har albani yake wai yare ne suka yi haɗa uwayensu suka shiga yanzu da uwayensu suka shiga to shi yaron guda uban shi malami ya dai aka yi wancan mamma yara ta ɓata mishi rai yanzu sai ya tuci mata ta yanzu wancan ni za ki ɓata ma rai ni malam za ki ɓata ma rai aka ariya ba shi hakuri wai shi malam za ta ɓata ma rai zai shiga ya ɗauko allo da tawa da shi ya aiki ana ta ba shi hakuri ba kamata ya ka tarla shi da shi da tawa da Allah ba ka ɗauki Allah ka wura mishi gari kai ka yi ba ba kai abin da za ka yi ko a da ba tsoron tsari kuma ko yanzu da yawa daga cikin shugabannin mu suna tsoron wa'ancin mutanen me yasa saboda ana kalla a koni kubuwa a hannun su a ce ba maluman da suka kashe masu shagura biya sai dai rago ita cin bai kuma ba ka yi Allah ya shirye da mu shi yasa dirishin sana Allah ya sa al'umma suka wahala shi yasa wani ne laifi aka zo da shi gaban manzan Allah yake kai shi ga Allah yake tuba ba ga manzan Allah ba manzan Allah yake ya tsora abin inda ya dace Allahu akbar yanzu ha suna ga wannan mawaƙan yadda suke ɗaukar matsayin Allah suna ba manzan Allah suna ɗaukar matsayin Fatima ɗiyar shi wai Fatima ta san da su ji wani shirme ha wai su rayuwarsu ma Fatima ce ai ko kai asara wallahi ba ai kuma Fatima ba wa aka ai kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wasu kuma Ali shi yasa da kai shi manzo Allah yake ke Fatima iya manzo Allah roƙar shi abin da za ki ta sani ne mali ma shi ki kiro dare duk abin da kike so daga cikin dukiyata yace wala uguni anki min Allah shay'a amma ba zan iya ce na miki komai a gaba Allah yake ki yi shi ba ana ganewa shi yasa Allah da kai kace والذين آمنوا أشد حبا lillah masu imani suna tsananin san Allah ne shi yasa mu ahlus sunna soyayya Allah a wurin mu tana gaba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka la hawla wala quwwata illa billah wala wanda bi sa ajini wa kanshi sayyin biya soyayya Allah tana gaba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ga sai shi da kan shi manzo Allah su sallama Allah ya kai kai ha in ma an san da yake suke suna son su ta da gaskiya Allah suka ha kullu in kuntum tuhibbuna Allah kana bi kaifani fattabi'uni yuhibbukum Allah kuma abinda manzo Allah ya zo da shi to shi goma manzo Allah Allah yake la yanzu Qur'an hawa in wa illa ta je yadda suka bashi Allah shi yadda za mu ketara gaba na gaba shi malai yake ni shi ne al'iman bin mizaji yawar kiyamati imani da mi sikeli na awo na ranar tashin alkiyama muna fahimta ko ranar lahira akwai ma'auni da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadi za a auna hatta mutum karan kanshi za a auna ayyukan kuma mutum baki daya wani waye kuma za a auna takardun ayyuka duka abubuwan guda uku za a auna mana yake cewa wal imanu bil mizani yawm al qiyamati kaga imani da sikari na ranar awo ranar tashin kiyama mana yake kama ja'a kamar yadda yake kaga duka akida ahlu sunna sai dai a ce ma Allah ya ce annabi ya ce ba a cewa an gani ta mahulki ko tunda ba abin da kake amsa ta mahulki akwai abin da kake amsa ta mahulki ne Allah ya sa mu cika da imani kana yi mutum ba shi ce na fahimci mawarki ma haɗu da kai kace ba shi nan sai ban ko kaya za amma sai addini za ka amsa ta mawarki ko ko ko ko kuma a ce wallahi jiya na yi mawalisi da kakana shi wannan gidan da kuke ciki asali ba na ku bane ba nashi ya ba kakan ku ne zamna shi kenan babu shabire da ya mutu aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza shi kenan ku tashi ku ba su gida da ku shugabannin mahaukata ne to sai addini so ne shema ya yi mawalki wanda Allah ya ba shi sako wurin ubanwa ko a nan wannan nan jira an samu wata bakaya mara kyau wai ta haifo wai na haula wala quwwata illa billah ko nan ta haifo wai ta haifo wai wai wai manzo Allah ya ba ta sako ni ba abin da ya ba ni dariya ma ce wai sako wurin da ya rubuce ce Allah wadin na ce ya lalace a inda ba wurin wani wani kika ce kuma ko wurin wani yanzu kai da kanka abin da ka gani mu akida mu na ahlus sunna duk wani abu da zaka gani a cikin mawarki kan addini to da mana bai saba ma wanda manzo Allah ya karantar ilimi da ido ba to sai mun yanzu ba shi ba ido da ido ka bada ba yanzu sai ce ma yayi muhurki ka ce ka yi mai sai a ce a kai ma ana magana sama sa hankali kuma kai mu a jini mu ma mai kwana an dauke alƙalami kai sai ya falka to yaya ko kuma yanzu in kai mawarki ka sake ba ta kasa ta ku kun kai mawarki kana ba baban ku kashi shi ke nan Allah ya shirye da mu wai aka ce ta tashi ta yi sallah ta ce wai ita tana tare da wanda ya zo da sallah yaya ta ce ai ga manzo Allah kwanci a kan shi ta ko a kan kirjinsa a haka mutane suna ta zuwa suna samu karama shi sa na gaya muku mu Allah ya muna arzikin jahili wallahi arzikin jahilai ne ko jigar Allah ya muna shi dan bu har yanzu da daman ba su fahimci addini ba yau duk ka liƙa masallaci ka ce ba mai hita sai ya gaya ma rukunan musulunci guda biyar kawai ka sha mamaki. In sha Allah ya to, ina wannan masallaci na ku haka ne? Kai, wallahi akwai wanda in ka kawo miliyan biyar ka ce in ya zana ma rukunan musulunci guda biyar ya ɗauke ta wallahi tallahi zai ɗauka. Wallahi, to bale rukunan imani, aha, hawa kuma, an can lamar ku ko da kuka yi imani da su don koyi su ba su da lokacin su kai ka tambayi ka san kunnan imani ba ka san su ba balle sallah alwala ko ballan sallah balle irin wannan mas'alolin da ake karantawa abu ne da ake so ka yi imani da su to da rashin sanin sai ta al'umma suka yi suka tafi daga saman kan layi sai malam ce to yi zan abdu yawmal qiyamati ai za a auna ma bawon karan kai shi ranar tashin alkiyama yake cewa fala yazinu eh fala yazinu jana ai janaha ba'udatin wani bawan ma za a auna shi bai kai hukuncin saburo ba in aka tashi a cikin su kenan ba sai mun gane ba akwai hadisin bukhari musu wanda an kula ne ce zaka ga mutum ya zo babban mutum lafiyayye mai koshi aka auna shi akan sikeli mazala ce da ke ma hutun tablo ba wurin Allah. A yi baka ji Allah ya ga maka wure ba, da suka ce a wani yanzu ilmin musa in hala ma buku suna shekare na aka dama Allah zai sake tayar da wata rayuwar ta daban. Hai, wannan lamari ta Allah ce ta ce musu kulkulun jaratan. Ku kasance, ku kasance mai ake cewa duwatsu, au hadiri ko kuma ƙarfe. Allah ya ce au kan ko kuma wata halitta wata halitta Allah ya ce halittar da take da girma a cikin zuciyoyinku ka sa akwai abin da kake suran tashi a cikin zuciyarka wanda an kai zai dauka ko a kai mawanci yanzu a ce duk duniya baki ɗaya tana rashin ta ne kai ya ka za ce to Allah wannan fara baka ya da kwata ba ya to Allah ya ce ku ku kwatanta da wata halitta wanda kuke kallon girmanta a cikin zuciyoyinku Allah za ku ce to wa zai sake tayar da mu sai Allah ya ce kace ulillahu allazi eh fatara kuma awala mara ko ubangijin ku ne wanda ya samar da ku can kan na hurko su shi dai ne zai sake raya ku ai ga mutanen annabi Musa ko da suka ce eh wannan da ya mutu masu shaduwa ko Allah ya ce a yanka shanuwa yaya da dai ƙarshe suka nemi umarnin Allah da ya tashi ya ce wani ne ya kashe ni sai mutu sai Allah ya ce to kama haka ne Allah yake tayar da matacce bayan yake rayar da matacce bayan ya mutu kenan za a auna mutum karan kanshi baki daya shi yasa wata rana a ibn mas'ud yana da kwabri dan karami haka to irin sahabbai ana mai wasa ana kashin kwabrin shi kaza kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun ga wannan kwabrin nashi da kuke gani ha manzo Allah ya ce ya fi dutsen Uhud nauyi a cikin su ke mai wurin Allah Allahu akbar shi yasa malam kai ne kai imani Allah ya ba mu aljanna da rahmashi yake cewa kuma wa tuzanu a'malu ay a'malul ibad kama ja'a fil asr yace haka kuma za a auna ayyukan bayi kamar yadda yazo a cikin hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Imam Ahmad bin Hanbal yace wal imanu bihi kaga imani da wannan wa tasdiq yace wa tasdiq bihi da kuma gaskata shi wal i'radu amma radda zalika da kauda kai da barin duwan wanda bai yi imani da wannan ba mala yake wa tarku eh wa tarku mujadalatihi da kuma bai jayayya mun gane da wanda ba su yi imani da wannan abubuwan ba mala yake to wannan yana daga cikin akida na ahlus sunna wal jamaa akwai ma'aunai akwai dalilai da dama na alqur'ani da na hadisi wanda suka zo cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai yi zai auna ayyukan bayi wannan shi ma mas'ala ce ta aqida wadda take da girman gaske a wurin mu ahlus sunna na daga cikin dalilai na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alwaznu yawma idil haqq aw na ayyuka da zai Allah ce ba maka wa tabbas haƙiƙa sai an yi shi za a auna wa sai Allah yake cewa faman taqulat mawazinu amma kaga duk wanda yake ne shi yayi awo yayi nauyi fa ulaika humul muflihuna Allah ya ce wa'annan su ne rabautattu Allah ka samu daga cikin su yace wa man khaffat mawazinuhu amma kaga wanda ma'aunin shi yayi saku saku laifuka shi suka rinjaye ayyuka alkhairin shi yawa Allah ya ce fa ulaika alladhina khasaru ay khasiru anfusahum wannan wanda su ne suka yi asarar rayukansu suka yi asarar rayuwarsu bima kanu eh fatuwa anfusuhum bima kanu bi ayatina yazlimun sabida abinda suka kasance na zalunta kansu dangance da yin dangance da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce su ma su ce manzo Allah ya ce su ma su ce kaga babu zalunci irin wannan ko su kasance suna bibiyar bokaye da yan bori a baka wata laya a baka wani abu a ce kai shan kai shan kai shan kaga duka wannan zalunci ne kamar da kuma na hakimi ke tsaya mun yana da cikin Allah inna shekara zuwa da azumi kuma haka nan ba sahabbai suka ce annabi sallallahu Allah ya ce annabina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulm wanda ya imani bai ta da imani da zalunci ba sahabbai suka ce ya Allah su waye ne ta da imani da zalunci ba manzo Allah ya ce ai zalunci ana ana ne shirka muna fahimta ko shi yasa babban laifin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsana a yi mishi shine bawaye ne ya yi mai shirka Allah ke cewa hasiru an fusa hun fi jahannama halidi saboda sun yi asarar rayuwarsu sun yi asarar kawunan su Allah ya ce za su dawwama ne a cikin wutar jahannama kaga ai ba wanda zai dawwama a cikin wutar jahannama sai wanda yi sai wanda ya shirka da Allah Allah ka raba mu daga shirka kenan in ma'aunin bawa ya yi nauyi da ayyuka alkhairi wannan bawa ya sha in kuma aka samu saɓanin haka ma wannan bawa ya hallaka fa amma man saqulata mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiya ko Allah ya ce kaga wanda ma'aunin shi ya awo yayi nauyi babu shakka wanda yana daga cikin wanda za su yi rayuwa mai daɗi yana daga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya yarda da su zai ba su aljanna Allah ka samu daga cikin yace wa amma man khaffata mawazinu amma kaga wanda ma'aunin shi ya saku saku bai dole ayyuka alkhairi ba فأمه هاوية أما ترى ميقوة إنا لله وإنا إليه راجعون الله يقول فأمه أوشي إذا في هاوية سورة متاني وما أدراك ما هي من زمن ذلك الله يقول نار حامية وتوتاك ولتك من النوع معنى الله يقول أسأل إلى جهنم shi yasa nan mamala yace wannan ayoyi suna daga cikin dalilai wanda suke nuna cewa lallai za a auna ayyukan bayi ranar tashin alkiyama kuma su ma bayin Allah subhanahu wa ta'ala zai yi zai auna su saɓanin wasu daga cikin mu'tazilawa da wanda suke bin ra'ayi irin wannan nasu suke cewa wai babu wani ma'auni da Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ayyukan bayi wai anan abin da ake yi shi ne wai adalci da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutane kaga wannan duka shirme da hayaniya wanda babu aya ko hadisi a kan shi ma'aunin kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai auna ayyukan mutane ne na alkhairi da kuma ayyukan sunani da kuma ayyukan su na sharri ina wanda ya samu ya sha Allah ka samu da lishinsu to wannan su ne za su samu babban rabo su ne za su samu irin alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi tanadi yanzu wannan ayoyin da muka karanta suna nuna mana cewa lallai eh nan sun zo da shiga wanda suke tabbatar da cewa za a yi awo kuma sun zo da shiga na mi da shiga na jan cewa almawazin almawazin almawazin ko ha sannan in ka zo kuma a cikin wata hadisi zaka ji ya zo da shiga na mi da shi ya na mufrad abun awo kama hadisin da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalmatani habibatani ila rahman ko afifatani ala lisan faqilatani fi mizan wani kalmomi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yake akwai kalmomi guda biyu habibatani ila rahman Allah mai rahama yana son wannan kalmomin khafifatani ala lisan suna da sauƙin faɗa a kan halshi taqilatani fil mizan ba mawazi ne suna da nauyi a kan sikeli na hau su ne ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma malumai da dama irin su ibn kafir da sauransu sun tabbatar cewa kaulin raji shine ma'auni guda ne me ma'auni sai dai za a ne za a auna kamar wani kwano ko wani kwafi da za a sa ayyuka alheri nan ayyukan shari nan wanda ya yi jayoyi wasu suka ce a abin da yasa aka ce ma'aunai wai kowace al'umma za a musu aune da nasu ma'auni mun gane wallahu ta'ala a'ala wa a'ala to kun ga wannan ayoyi suna tabbatar da cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai zai auna ayyukan ayyukan bayi shi yasa wani wuri shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma idin yasdurun nasu ashatan li yaraw a'malahum ko ranar da mutane za su yi sauwa ga sunan sai su tawaga tawaga da kowa in za su gani ayyukan su Allah yake cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wannan yana tabbatar ma cewa adalci irin na Allah shi yasa akwai wani hadisi wanda ba sai san shi da hadisin da baka wanda imam ahmad ya kawo shi da tirmidhi da ibn majah wanda wani mutum zai ga ranar lahira manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace za a bashi littattafan aikin shi takardun aikin shi guda gomiya tara da tara kowace takarda iya girman ganinka dukkanin su ayyukan shari'i ne ciki la hawla wala quwwata illa billah muna yi da kyau iya girman ganinka dukka takardar nan babu shari kuma ba ɗaya ba ba biyu ba ba goma ba ba ishirin ba ba talatin ba guda guda tare da sana sai Allah ce ya kai bawa na ya ce ya ubangiji na ka duba wannan takarun na aikinka akwai wani abu wanda kake kallon mala'ikun da na wajen za su kawo mana rahoto sun tsara ma? Ha? Sai ya ji ba ce ya Ubangiji na babu. Shi da kan shi ya tsari ina yi ita jahannama. Sai Allah ce to bawa na, kana da wani aiki wanda kake kallon zai rigayi wannan ayyukan. ɗayan mutu ya ce Allah babu sai ya ubangiji na babu sai a zo da bukaka wata takarda saman takarda an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ne kalmar shahada sai a kwaso wannan takardun nan da kake yi masu girma wanda tun muna na ayyuka ne cikin su sai a ɗauki wani ce wannan takarda Allah ya cikin ta Allah ke saurara na gurma yau babu zalunci a yau ce Allah wannan takarda za a haɗa da wa'annan sai a ɗora ana ɗorawa sai ne sai wannan ashhadu an la ilaha illallah ta rinjayi dukkan wa'annan takardun baki daya yasa a wani hadisi maza na tsallam yake da za a auna sammai bakwai da duk abin da ke cikin su da ƙasar bakwai da duk abin da ke cikin su a dauko wannan la ilaha illallah dora manzo Allah tsallam yake wannan la ilaha illallah sai ta rijayi dukkan wannan sammai da ƙasai ba su daya saboda ni ba wani abu da zai rijayi suna Allah subhanahu wa ta'ala mai girma yanzu ni za ka fahimta ana abu na farko dai kenan ma'aunin tabbata akwai shi za a auna ayyuka muna fahimta sannan za a ba kowa takardun shi ya kira kitabar kafa da suka yi wa alaika shi ba ba ma wani wuce kitabar hudu ya mini ji fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ko wa ma wani wuce kitabar hudu shimali fa yaqulu halaitani lam uta kitabiya wa lam adri ma kitabiya wa ma wani wuce kitabar hu wara zahari fa sawfa yad'u ubura wa yasla sa'ira Allah ka tsare Allah ka roha mana asiri yasa wallahi ba tashin hankali irin mutuwa kaga mutuwa karshen tashin hankali kenan shi yasa nan ne za ka yi na kanka in ka zo mutuwa baka ba Allah ba za ka ga yanzu ashe duk abin nan da kake wahala kan shi nan za ka bari shi yanzu duk wannan mutanen da suke tare da kai ashe ba wanda zai ma tsaye ka mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa wallahi duk lokacin da na tana mutuwa hankali na yana tashi kwarai saboda ni baka san me zaka tardawa ba saboda ni kai kalla yadda muke bada lokutan mu kan neman duniya tsakani da Allah muna bada su kan lamarin lahira kai wani ma'azanta ta rikin ma baki daya ya kasa hidda minti talatin ko awa guda da zai zuwa ya koyi magana Allah amma duka haka nan ha wataƙila doktor ne yanzu yana yana hanya za a yaje yayi specialization amma kuma ko injiji guda bai haddace ba amma yana sa Allah ya ba shi aljanna haka ne wata kila dan kasuwa ne ya mallaki milika kullum tunanin shi ya za a su ƙara haɓaka amma ko injiji bai bai ya kuma bai damu ba wata kila yana da bas yanzu nisan sai yake hari amma ko injiji bai bai da kuma bai damu kuma ya yi imani zai mutu wai ya yi imani zai mutu kuma ya yi imani akwai hisabi shi yasa a ranar lahira ba wanda za a kai wa wuta sai shi da kanshi ya yarda a kai shi wuta me ya yarda sai shi da kanshi ya yarda Allah bai zalunce shi ba Allah ya kiyaye duk ayyukan da kuka yi zamu kiyaye su baki dai sai mun zo ba kowa da nashi Allah yake cewa eh wa kullu insani anzalnahu ghayrahu fi udati wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ما لهذا الكتاب إيه لا يبادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ما شاء ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والله أقوى مسألة والله لكوي مسألة إن دي كتلا كيلين وكيدا كيدا كانت سيرها الله كان لسه حبرنا يبدو سكي با الدين من قيمة كان لسه سكي تأيين لك أكلم وانا الدين amma duk da wannan ɗayan su yake wallahi da kawancin guda za ta shiga aljanna hankalin shi ba zai kwanta ba sai ya ji guda ta fada yanzu wani garanti ne ke da amma kalla yadda dai dukkan mun kuna ko hoto yanka dan daga cikin ku ba wanda yake tunanin yanzu yau in na mutu ni zan je ma Allah da shi wannan takardu da muke ta ma na duniya am lisan su ba ka ibrede mansar da kura dukkanin su ba a gadin su ba a gadon su amma wallahi tallahi haƙin gadon mutumin shirki Allah yana ma alƙawari bayan ka zai gadon zai gadon ma ita shi zai kula ma da ita wallahi haka Allah yake tun wurin mutuwa mala'iku za su ma albishir mata da iya Allah ya yi alƙawari zai kula da su kai kuma yake ka zo ya baka aljanna ko ke kai wannan daɗi ai ga labarin wanda ya ji tsoron Allah cikin sosul ka ko Allah ya kiyaye bakiyan shi dukiyar da ya boye musu Allahu akbar malam ka kalla ko ni Allah ya tsara jini ijin ya kawai shi yasa za ku ga duk wani mai kuɗi kuma yanzu shi ma din shi farautar shi take ta yanda to ji wa ta haɗu kawai a sha nama kai ka tsira banka ka tafi da babu ruwa na mu ji shi kenan ba wallahi da kai matsala duk mun mu damu da addini ba sai in kaɗan daga cikin mu sai in kaɗan kuma ga mutuwar nan yanzu wata mutuwa da aiki yayi a kwanta da kai ba a tashi da kai ba yanzu to ni ne yadda yanzu ke ɗaukewa wallahi haka ake ɗauke rayuka kana sanar da zan tsallake a ɗauke ba sai dai ka yi wa maka ga an samu a san da zai ko ko kin sare haka za a lalaba a jika kai ma mun sanar da yadda to ni shikenan ba abin da zai amfanar da kai wallahi sai abin nan da kake ba da lokacin ka koya shi ne addini kudinka matanka ɗiyanka dukiyarka shi ke nan kayi man kwana da su yanzu abin da ya rage ma shi ne ne ka tsaya kai saboda Allah shi Allah babu ruwan shi an turo su karatu shekara bakwai shi na karatu shi ka zo ko shekara sha bakwai ya rage naka dan da za ka mutu ka je ma Allah baka da takarda ko guda kamar yadda uwayenmu da kakanninmu suka yi ta tafiya a da sun samu matsala a lahira a'a da za ka zuwa ka mutu ka je ma Allah baka da miliyan ko guda babu wani matsala shi Allah kawai yine ne ya turo ka duk yine ne ta Allah ya halice ka wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ma uridu min rizqin ko Allah ce bai tambaye ka komai to amma bautan ma ta yi ta gagara sallolin nan guda biyar kaɗai ka zo ka ga yadda muke yi mu dai kullum gurin mu je inda ake shafshaf ko shafshaf wallahi wani yana sallar wata kila kawai in ya ga wani kiran zai iya yanke sallar ya je ya amsa wani kira saboda ni wanda ya kira shi yaki wanda yake gaban shi yau da gwamna zai ce ka zo ina son ganin ka ko shugaban kasa tsakaninka da Allah ka zo a makare a kai ba gwamna ba ba shi ko sarkin ka yake ka zo ina son gani ka zuwa ba kai a ka ji ko a kenan in kun ci sami shi kira to amma yanzu ka kalla sai ladan yayi ta kira sai ladan yayi ta kira ko Allahu akbar shi kenan kuma da ka musu ba duka wannan hayaniya an gama amma Allah sai ya kira mu zuwa ga rahama shi sai mu tsaya sai lokacin da muka ga dama in mun zo ibada yadda muke so muke yi amma da yake mai rahama ne ya zura mana ido ba sauri da yake yi sannan babban darasin da zaka dauka a cikin wannan hadisin shine falalar tauhidi falalar kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala da mun shi kadai wannan bawon bai shirka ba dan da yayi shirka la ilaha illallah ta shi da ya dar malayu ta shi da ya bugo kai da dan bori ta shi to bai ba lai jika dai ne wanda ya nada ba Allah kuma dama Allah yayi alƙawari cewa duk wanda ya mutu yana shirka Allah bai yi Allah bai yaje shi duk wanda ya mutu yana shirka wallahi ba shi ba rahama Allah amma Allah ce kai duk laifin da kai in dai ba shirka ba ne ba Allah ce mai rahama ne in nan kun san in yayi ma ya Allah ka yayi mana Allah ka raba mu da shirka za mu saurarawa saboda lokaci abinda muka karanta na daidai Allah ya muna tare da shi lana kuskure kuma Allah ya yi mana kinin ya akwai masu tambaya ko wurin da ake gani kuskure sai a sanata da mu insha Allah na ba ruwan nan ko? a bari a bari kawai in babu a bari na'am kenan sati ne zauwa in Allah ya kyamu da rai sai mu tashi kan wannan gaba ta abin da ya shafi imani da ma'aurai da Allah subhanahu ta'ala zai yi zai wani ayyukan bayi a ƙarshe shi ne ina kiran kanmu da cewa kowa ya yi ƙoƙari ya gaya za a yi ƙara gyara alaƙa shi da Allah kamar da mai ahalar yake kakka yarda ka nemi yardan mutane wurin saba ma mahalicinka wallahi ba za ku cina nama komai ba masoyan naka na kwarai su ne kawai za su tsayawa kan ka su yi ma addu'a Allah ya gafarta ma Allah ya mara ma to kaga kai ma ka je da wani abu ha in ka je hannu biyu ha ha akwai matsala Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe Allah ya samu kisa da imani Allah ya sa mutuwa ta zama na hutu gare mu zaman kabari kadai ya ishe ka yau ina ka kanka yanzu yana can daga shi wannan damar da muka samu ya same ta daga shi sai aikin da yi in duniya ya tsaya ne masu kar yanzu shi ya karra shi yasa manzo Allah ya ce da wanda ke cikin kabari yanzu a tambaye shi da a bashi duniya kakaf da abin da ke cikinta da a bashi dama ya nafila raka a biyu zai ce ya fi son nafilan nan raka a biyu saman kan duniyar ba ki da abin da sai ga shi ba sai mun gane ba sannan abin da ka rayu kai shi kan shi zaka mutuwa dan ka ga muku bawan Allah da yazo mai kudi ne yazo mutuwa fa ana alaji ce la ilaha illa cewa ce an kai kasa wuri kaza an fara burguna ta can alaji wallahi ya kafa gaishi da wani mai rake kullum jome baki daya lokacin nan cewa ake taro titi taro titi haka yake sai da raken shi ya zo mutuwa ana ce la ilaha illallah yana cewa taro titi taro titi taro titi sannan wani gaba na ƙarshe wanda ke da kunya a hankali cikin shi bakin da kaga dan malakin ka rayuwar shi ta zo ta ko ko likita ya ce ke ta daga wurin shi kakka ta to me yake mishi wallahi bai sai mai komai ba tsaya lakana mai la ilaha illallah yana da rabo ya sha ko ba haka bane ba shirin tana amfani lokacin nan wa qila man raq wa zanna annahu intiraq wal tafat saqu bi saq shikenan sai dai hito sai mu kira mutu kai ma bishi ku wallahi ku tsaya kusa da yan malakun wannan lokacin da mutuwa take far haka kawai idan ka ji an ce daga ciwo kaza shi kenan ya mutu wane yi wasiya ka ce ake wane baban san ka ba yi wasiya ai ba mamaki ni da nake da lafiya nake yi kai da ka mutuwa sai dai wasiya ya akwai abin da zaka cewa baka sani ba wannan ita ce dama ta kalli da Allah ya baka amma yanzu da ka je ka san da mutum likita ka ce ya wani kai wasiya sai ce tana gani yanzu ban da lafiya dan uwana ne wai shi kan har ma da shi ya isa ba halala malam ba mai son mutuwa wallahi to kuma annan muhammad sallam ya karantar da mu wasiya da muhimmancin sa da ka je ka tsara kamara da ciki na take wani kamara da ciki da tsare ta samun kayi ke mi da ai ka ta akwai wanda ka hanke shi kai bayani a ji a roƙe shi ya yi ma in ka sa akwai wanda kake bi bashi kai bayani in ka yaye mai kenan ko bayan mutuwa ya kawo mu ce ka ce ka yaye mu in ka sa akwai wanda kake bi kuma ka yi bayani mu gaya mishi ibn abbas ya ce tun da na ji manzon allah ya ce duk wanda yake tunanin akwai kwana biyu nan gaba a gaban shi wai wanda yake tunanin zai ƙara kwana biyu to kai ya yarda ya kwanta ba tare da yayi wasiya ba wai masu lahiya kenan kai da kake tunanin to shi da mun dan malaki har riga an mai umarni daga cikin hankin da zai wasiya ibn abbas ya ce daga ranar da na ji manzo Allah ya magana nan bun ƙara kwanci ba face da wasiya ta shi yasa kaga ana ta mutuwa ana barin mutane cikin rigima ai ta rigima kuma ba yadda za a yi data wanda ya kamata ya zo ya bayanin bayana an tafi da shi inda bai dawowa shi yasa a rinka wasiya tana da muhimmanci da ka da tsoho bai da lahiya ta ce ba ba kai wasiya in bai san addini ba sai ce a yadda ka wani in ma na mutu ka ba shi gado zo ke kashe musamman in kawai kake ce ba ba kayan wasu ya ce eh lallai wallahi wasu suna iya ziga shi ma ce ba ɗan shi bane wanka wallahi to duk ya kama da wannan jahilta da rashin sanin addini Allah ka kire da mu baki daya Allah muna roƙonka ka roha muna asiri duniya da lahira ya Allah muna roƙonka mutuwan nan ka sa mu cika da kalmar shahada ya Allah muna roƙonka ayyukan mu da muke gabatarwa na alkhairi sune suka yi karamci Allah ka karba da gare mu laifukan mu da kurakuran mu sune masu yawa ya Allah muna roƙonka ka yaye mana ya Allah muna roƙonka ka tsarkake zuciyar mu da muna yi ci gariya ya Allah muna roƙon ka tsarkake zuciyarmu da munafici da riya ya Allah muna roƙon ka kai shirye mu kai shirya al'ummar musulmai baki daya ya Allah ka goda mu da gaskiya ka ba mu ikon minta ka goda mu da kariya ka ba mu ikon kaushin minta ya Allah dukkanin mu da muna da buƙatoci mabambanta ya Allah ba mu biyan buƙata sai kai ya Allah ka biya mana ya Allah dukkanin mu da muna da damuwa daban-daban ba ne yayi damuwa sai kai ya Allah ka yayi mana abin da ke damu ya Allah duk musulmin da ke cikin kunci ko damuwa ko wani yanayi mara daɗi Allah ka hanyar sanin yanayin da yake ya Allah ka yaye mishi akwai yan uwa da dama suna cewa suna bara da Allah ka san su ka san bukatocin su ya Allah ka ma ji su sanin bukatocin su ya Allah ka biya mu ya Allah ka gafara ga uwayenmu ga malumman mu da sauran al'ummar musulmai ba ke wanda suka rasu in samu mutuwa ta zo kuma Allah ka sa mu cika da imani Allah ka zaunar da kasar Nijiyar lahiya da sauran ƙasashen al'ummar musulmai baki ɗaya. Ya Allah ka ba mu arziki mai albarka, ya Allah ka samu rayuwar mu albarka, ya Allah ka samu rayuwar mu albarka, ya Allah ka samu sha'anin mu albarka baki ɗaya. Allah ka sa albarka a cikin ayyukan mu, ka sa albarka a cikin kasuwancin mu, ka sa albarka a cikin ilimin mu, ka sa albarka a cikin karatutukan mu. Ya Allah ka sa albarka a cikin iyalan mu, ya Allah ka sa albarka a cikin zuriyar mu baki ɗaya. ya Allah muna roƙon ka sa albarka a rayuwar mu baki ya Allah ka tabbatar da mu akan tabbatar suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ɗan bayan mu ma muna roƙon ka tayar da su akan tabbatar suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته